محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bagai suwa ta addinin musulunci a yau muna ashirin ga watan ramadan hijira 1446 muna kuma ashirin ga watan uku shekara ta 2025 Allah ya kaddara mana haduwa a cikin wannan masallaci na kofar arewa a garin Gumel domin karanta alkur'ani mai girma da bibiyar fassarar ma'anoni shi gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki ya hore wannan shine zama na uku a cikin suratul shu'ara karshen zama na biyu mun karkare kisar annabi Musa alaihi salam da Fir'auna da yadda Allah ya tseratar da shi annabi Musa da mutanen shi da kuma yadda ya halakar da fir'auna da tawagar shi ya gadarwa su banu isra'ila ardu misra da abin da ke cikinta da alkhairar da suke cikinta yau ma akwai izina da za a samu a cikin tarihin annabin da zai biyo bayan shi shine annabi ibrahim alaihi salam da girma da buwa ya ce watulu alaihim naba ibrahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عز من قائل واتل عليهم نبأ إبراهيم فكرم تاموس نبأ إبراهيم لابار النبي إبراهيم عليه السلام wannan labarin da za mu karanta mai Allah yake so mu fa'idantu cikin labarin annabi Ibrahim malamai suka ce za mu tadda maganganu akan ikhlas za mu tadda akan tawakkali za mu tadda a kan bautar Allah shi kaɗai babu abokin tarayya za mu tadda baram-baram da shirka da masu shirka da duk iyalan shirka wannan za mu tadda da kuma Allah ya bawa annabi Ibrahim shiriya da tsayuwa akan addini tun ƙaramin shi har girman shi da kuma yadda yake neman Allah ya tabbatar mai da alfarma da matsayi da ya bashi yana raye da bayan ya rasu da kuma roƙon Allah ya tseratar da shi a ranar gobe alkiyama wannan darussa ne da musulmi zai ɗauka ya sa shi cikin rayuwarsa ta yau da kullum ya ce to ka ba su labarin annabi ibrahim ta inda za a fara ya ce iz qala li abihi lokacin da ya ce da mahaifin shi wa qaumihi da mutanen shi ma ta'buduna menene kuke bautawa tambaya musu akan abun bauta ma haqiqatuha wa ma sha'nuha menene abin da kuke bautawa ina matsayin shi ina cancantarsa ina zamansa abin bauta ina hujja ta hankali ina hujja ta addini mata abudu qalu sai suka ce na abudu asnama da kansu sai suka fassara suka ce muna bautar gumaka ne fa na zallu laha akifina sai mu wuni muna zabdurtu a gindinta kalmar zalla tana nuna abin da ya faru a bayan walaha har zuwa yammaci ba ta abin da ya faru cikin dare to galibin masu bautar gumaka sukan yi ta a lokacin yini ne sai suka ce fa na ballu laha akifina muna wuni muna masu bauta a waɗannan gumaka namu na'am قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون sai Allah ya tambaya sai Annabi Ibrahim ya tambaye sai ce to tunda kun tabbatar da gumaka ne kuke bautawa ga tambaya ta hankali hal yasma'unakum id tad'un suna jin ku id tad'una a lokacin da kuke kiransu lokacin da kuke kama sunayensu kuna ambatansu kuna tsalle kuna rawa kuna nuna ku akwai abin da ya taba nuna cewa sun ji ku sun saurare ku hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum ko kuma dai suna amfanar ku akwai abu da ya nuna wata rana sun amfane ku kun mori wannan sakamakon ibadar aw yadhurruna ko suna cutar da ku in kun bauta musu suna karawa a cikin arzikin ku in ba ku bauta ba suna rage wani abu a cikin arzikin ku suna karar ku da lafiya ko su cutar da lafiyar ku ko su kare ku a ƴaƴa ko su cutar da ku a cikin ƴaƴan ku aw yanfa'unakum aw yadhurrun qalu sai suka amsa da cewa bal ko kaɗan wannan kenan sun tabbatar a zahiri ba sa ji ba sa amfani ba sa cutarwa shine karmar bal ko kaɗan wajadna aba'ana mun samu iyayenmu kazalika yaf'aluna hakanan suke aikatawa malamai suka ce i'tirafun bitaqalidil mahab wannan yake nuna cewa tsantsar riko da al'ada ce kenan babu hujja ta addini a kanta itarafu bi anna asnamahum la taf'alu shay'an min dhalik sun tabbatar da cewa gumakansu ba sa ji ba sa amfani ba sa cutarwa wa inna ma ra'u aba'ahum kadhalika yaf'alun hakanan suka samu iyayensu suna yi su ma hakanan suke to iya darasi anan kenan ba dan katar da mahaifinka ko kakanka akan al'amari bane yake zama daidai har sai idan abin da mahaifinka yake yayi daidai da addini ko abin da kakanka yake yayi daidai da addini duk yadda za ka yi tutiya da iyaye da kakanni ba zai amfanar ba har sai idan iyayenka da kakanninka suna kan addini na'am قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين na'am sai Allah madaukakin sarki ya faɗa ta bakin Annabi Ibrahim yace da su afara'aytum akhbiruni ku bani labari ko kuma dai kuna gani ko ina gani ma kuntum ta'buduna abinda ku din kuka kasance kuna bautawa antum ku da nake magana da ku wa aba'ukumul aqdamuna da iyayenku tun na da can kakannin kakanni fa innahum aduwwi su ɗin abokan gabata ne da haka da ku da muke magana da iyayenku da iyayen iyayenku dukkaninku abokan gaba ne duk wanda ya bar Allah to zan yi gaba da shi da haka da ku ɗin na yadda mu yi gaba da ku saboda kun bar Allah maɗaukacin sarki na yadda in saba wa iyayena saboda sun bar Allah na yadda in saba wa kakannuna saboda sun bar Allah fa innahu mu'aduwwul li duk abin da iyayenku suka bauta abokan gabata ne illa rabbal alamina sai dai Allah ubangijin halittu da haka yanzu kenan cikin duk abin da iyaye suka bautawa da kakannu annabi Ibrahim ya kirawo su ababan gabash sai cewa illa rabbal alamina sai Allah ubangijin halittu so yanzu ba yayi istisna'i ba ko ba istisna'i bane ba bisa abin da muka tattauna yanzu anan istisna'i wannan munqati ne ko muttasili ko amanta ka'idar munqati ne yasa zama munqati fa innakum wa ma ta'budun ha qalu na'budu asnaman fa naballu laha akifin ko sai ce fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin na'am
to
to me yasa cire daga cikin ku fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamuna fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin na'am ba zai gaba ba fa innahum aduwwun li abokan gaba ta ne illa rabbal alamin in ba Allah ubangijin halittu ba sai malamai suka tattauna istisna'i abin da ya cire din wai dangi ɗaya ne ko ba dangi ɗaya bane ba idan ta sama da muke munqati ne ko mutassili suna da dangantaka tsakanin Allah da gumaka ko babu dangantaka na ba su da dangantaka na da haka kenan iyayen annabi ibrahim da kakanninsu ba wanda ya taɓa bautar allah maɗaukakin sarki na ba wanda ya taɓa yi suna da dangantaka ko ta wajen bauta wannan abin bauta ne wannan abin bauta ne wannan ya cancanta da bauta wannan bai cancanta da bauta ba a bisa wannan sai ya zamanto istisna'i ne munqati kawai sun haɗu ne a sunan abin bauta amma kowanne matsayinsa daban munqati wasu kuma suka ce a duk da hakan istisna'i ne muttasili akwai dangantaka dan a iyayen annabi Ibrahim da kakannin annabi Ibrahim akwai da suka taɓa bautar Allah madaukakin sarki da ya ce fa'innakum wa mata abuduna an wa aba'ukumul aqdamuna da ku da cancan iyayenku duk abin da suka taɓa bautawa ina gaba da shi wanda ba zan yi gaba da shi ba a cikin abin da iyaye da kakanni suka bautawa shine rabbal alamin Allah ubangijin halittu fa innahu aduwwun li illa rabbal alamin na'am alladhi khalaqani fa huwa yahdin والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين نعم النبي إبراهيم سيكاو سفوفين دا يكي بانتا دا الله مدوكة سركي يتي الذي خلقني ni Allah ubangijin halittun da zan bautawa shine wanda ya halicce ni alladhi khalaqani fa huwa yahdin kuma shine zai shiryar da ni ai alladhi khalaqani wa yahdin shi ya halice ni kuma shi yake ban shiriya wallazi huwa yut'imuni wa yasqini shine kuma wanda yake ciyar da ni wa yasqini ya kuma shayar da ni da haka yanzu halitta ta Allah ce shiryarwa ta Allah ce ciyarwa ta Allah ce shayarwa ta Allah ce sai ce wa idza maribtu idan nayi jinya fa huwa yashfini shi yake ban waraka yanzu wa yake dora rahin lafiya na amma me yasa yace wa idza maribtu idan nayi jinya bai ce ba idan ya dora min jinya yace khalaqani yace yahdini yace yut'imuni yace wa yasqin sai yace wa idza maribtu in nayi rahin lafiya kamar sababin rahin lafiyar a jikin dan adam yake sai yace fa huwa yashfi ni ne zai kawo sauki shi yake warkar da ni me yasa ya ce wa idan maritu bai ce wa idan amrabani idan ya dora min jinya sai ya ce wa idan maritu idan na yi jinya na'am na'am sun ce ta'adduban ma'albari tabaraka wa ta'ala shi Allah madaukakin sarki abinda yake sharri ne ba a jingina ma Allah kaka ce Allah ya mantar da ni Allah ya ɗora mun gajiya Allah ne bai shiryar da ni ba duk abin da in ka kalle shi sharri ne to ba a jingina wa Allah madaukakin sarki dan haka to da yazo yace halitta alkhairi ce shiriya alheri ce ciyarwa alheri ce shayarwa alheri ce rahin lafiya akwai nau'i na jarrabawa sai ya dawo da matsalar kansa sai ce wa idza mariftu wa huwa yashfi wannan suka ce ladabi ne ga Allah madaukakin sarki irin ladabin da aljanu ma sun yi wa Allah maɗaukakin sarki wa inna la nadari a sharrun urida bi man fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada aljanu suka ce wannan abin da ya hana mu zuwa sama muke ganin tartsatsi da wuta a sharrun urida bi man fil ardi wani sharri ne ake nufin zai fa zai afka wa mazuwa ƙasa wanda suke rayuwa a doron duniya ba su ce ba sharri ne Allah zai sako musu sai suka ce a sharrun urida liman fil ardi amma da yake shirya ta sai suka ce am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma Allah yana nufin zai kawo shirya ne ga bayi kaga hatta aljanu kenan suna ladabi sharri ba sa jinginawa Allah madaukakin sarki wa ma ansanihu illa shaytanu an azkura khidr da annabi musa alaihi salam akwai abin da ya fito a fili a cikin kisar aiki na? annabi annabi su oke wa ma'an sani illa shaitanu an azkura da ya zo sau biyu kenan wadda kada sabilahu fil bahari na ba ta annabi su bace ne ko لقد كنا من سفرنا هذا نسبا واذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين فتت النبي صلى الله عليه وسلم نعم to akwai cikin kisar kibir din ma abinda yake nuna kaddarawa da mutunta Allah dukkanin alkhairi mahab ana jingina wa Allah wanda ba alkhairi bane mahab ba a jingina wa Allah madaukakin sarki amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha karya jirgi a ido barnaci da ya tahi bada labari sai ce fa aradtu an a'ibaha sai na so in lalata ta yanzu sai nuna lalacin a hannunsa yake kubutar da jirgin kuma a hannuwa a hannun Allah madaukakin sarki wa ammal gulamu fa kana abawayhi mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa arada rabbuka an yubdiya lahum أن يبلغ أشدهما ayya fa arada rabbuka أن يبلغ أشدهما ويستخرج a كنزهما ka sake canza ne wa ammal gulamu fa kana abawayhi mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa arada rabbuka an yubdi lahumu khayran minhu zakatan wa aqrab rahma sai ce shi yaron aikan gararre ne kuma iyayensa masu tsantsan imani ne da Allah madaukakin sarki fa khashina sai muka ji tsoro yanzu Allah zai ji tsoro akan shi da haka sai aka cire tsoron sai ya da shi kansa fakashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra muna jin tsoron kar ya gaji yadda iyayen shi wajen tsaurin kai da rahin jin magana da aka tahi canja yaron sai ce fa arada rabbuka ubangijinka sai yake so tunda alkhairi ne gaba daya an yubdi lahuma ya canja wa iyayen nasa khairan minhu zakatan wanda ya fi ragarta wa aqraba ruhma ya fi kuma jin tausayi da haka wanda yake nuna cewa duk inda alkhairi yake to Allah kadai ake dinginawa idan akwai sharri da alkhairi to dan adam sai ya sa kansa ciki sai ya dauke bangaren sharrin bangaren alkhairi sai ya tafi ga Allah madaukakin sarki nan ma sai ya sa ce to wa idza maribtu fa huwa yashfi na'am والذي يميتني ثم يحيين sai ya ce wallazi yumituni kuma dai shine ubangijin da zai matar da ni wa yuhyi kuma ya tayar da ni a ranar gobe alkiyama
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم sai ya ce الدين wallazi atma'u shine wanda nake buri nake fata an ya ghafira li khati'ati ya kankare mun kurakuraina yawmaddini a ranar da Allah zai yi sakamakon ayyuka malamai suka ce to annabi ibrahim kenan ya yadda yana da kurakurai da yace wallazi atma'u an ya ghafira li khati'ati yawmaddin yana da kurakurai wanda zai je gaban Allah da su idan yana da kuskuren da za a kama shi kenan annaba ba ma'asumai bane suna kuskure suna sabo wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin na'am menene kurakura annabi ibrahim alaihi salam mu daina jin tsoro na'am akramukallah na kurakuransa guda uku ne na'am ya ce wannan ‘yar'uwata ce ya ce inni saqim ya ce balfa alahu kabiruhum haza fasaluhum in kanu yanfiqu malamai suka ce jirwayi ne bai kamar wanka jirwayi kuma ba laifi bane ba tauriya ko na'am zaka iya basarwa wani ai ‘yar'uwata ce ‘yar'uwata yana nufi ‘yar'uwarsa musulmi a cikin musulunci ba da nufi ‘yar'uwarsa ta jini ba inni saqim ya ce yana da ‘yar damuwa ne ba dole bane sakim ya zama to marid ko bal fa'alahu kabiruhum ko kadan sai dai babban su ne ya aikata fasaluhum in kanu yanfiqun ku tambaye su idan kuna magana ko suna yin tattauna ko suna magana malamai suka ce wallazi atma'u ay yaghfira li khati'ati yawm ad-din ko dai yana nufi waɗannan jirwayin da yi me yasa bai fito kwarara ba ya dauki nauyin ya dora a kansa me yasa bai ce matarsa bace komai ta fanjama fanjam ana shi abin da su malamai suka ce ko kuma yana nufi alal umum duk yadda kake tsammani kana da tsarki kana da buƙatar ka roƙi Allah madaukakin sarki Allah ya yafe zunubanka wasu ma suka ce kamar yana daga cikin sharaɗin shiga aljanna ka roƙi Allah Allah ya kare ka ya kankare ma zunubai na na aisha mu karanta a cikin al'adabul mufrad ko ta yi tambaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da Abdullah ibn Judan ta ce wai ko wannan abubuwan da ya aikata Allah madaukakin sarki zai gafarta mashi ya sa shi a aljanna ya ce ko kaɗan dan bai taɓa cewa ba rabbi ghafirli khati'ati yawmaddin Allah ka kankare zunubaina a ranar da kake wa mutane sakamakon ayyukansu abin da yasa ta faɗa Abdullahi ibn Jud'an wata kalmun karanta an adabul mufrad mun bada bangare na tarihin shi amma na dan ciro kadan a cikin abin da Ibn Kathir ya faɗa dangane da shi a cikin al-bidaya wan nihaya yace yana daga cikin mutane masu karamci masu kyauta tun jahiliya masu bayarwa waɗanda suke ga tsaffi da kuma masu bukata amma kafin a kai wannan aka ce irin kwallo ne lokacin da ya taso kwallo ne mai taurin kai ya gagaru kowa da masu shugabanci da ƙanana da tsaffi kowa yadda ta kai ya tsane ba ya zaman lafiya saboda haka a garin iyayensa ba sa ƙaunar shi ɗan uwansa ba sa ƙaunarsa babbanninsa ba sa ƙaunarsa shugabanni ba sa ƙaunarsa talakawa ba sa ƙaunarsa kowa ya tsane shi ya tsane kowa aka samu irinsu cikin al'umma ko to shi ma tafi he da ya kai wannan marhala din haka ibnu kafir ya rawaito wata rana kawai sai yanke shawara ce to tunda kowa baya so na bana son kowa kawai bara in tafi dawa in rungumu zaki kawai a yi ta ta kare ko a ni ko a shi kawai kawai zaki ya kyakke ta ni in mutu kawai shi kenan kowa ya huta ni ma an huta da bakin ciki ana yi ko wanda zaka ji an ganye suna cewa frustration ne ko saboda haka sun addabi al'umma al'umma sun addabe su shi ma sai tafi daji abinda ibnu kasir rawaito sai cewa sai ya tadda wani katon kogo kawai sai ya danna kai ciki yace kawai duk yadda aka yi kogon nan ba za a rasa wata muguwar dabba ba wata kil zaki wata kil damusa wata kil kura yace ko dai in fiddo ta na san kuma gagara ta ta kai ko kuma ya fata fata da ni zan mutu ba wanda ya san ma na mutu kawai da ya shiga sai ya ga wani narkeken maciji a cikin kogon kawai da ya ga mutum jinsa alhamdulillah yau za a yi ta a ƙari ƙahuwar gaishe ta idan ta yi haɗiya za ta iya haɗe shi ya ce sai ya yi tsalle ya taho ya yi turjiya a gabanta sai ya gabata mu sai ya yi tsalle ya yi turjiya sai ya gabata mu sai ya ɗauki wani abu haka ya duka mata irin ya duke ta kawai ya ga kamar kai ko ɓangaren dela kawai ya ɓangare ya cire ita ta he wannan dabbar ba ma dabba ba ce ba irin makabarta ce ta tsaffin ciwa gabanin maka jirhumawa duk wanda ya mutu kawai suka samu wannan lokon nan suke shugarwa sai su rubuta ranar da aka haife shi da ranar da ya mutu da shekarun da ya yana mulki kamar dai ɗakin tarihi ko wana wane from 19 kaza to 19 kaza haka ya gani kuma sai ya ga an zuba gwalagwalai da wa ita kanta mucijiyar ta tsafi ce ta gwalci da haka kawai da ya ga kunne ya bangare zai ce tauta ba mutum ji mace zai taba kuma da ya ga gwal ta tura za a yi kenan da ya ɗauke sai tura shi ne da wannan kaburburan har da wanda ya taɓa mutuwa a cikin mutanen shugabannin maka ba a taɓa saninsa a tarihi ba sai ana yatar da kabarinsa ya aka yi aka kashe shi aka aka ba a sani ba amma dai ga kabarinsa ga ranar da ya mutu ga kuma shekarun da ya kai na mulki kafin ya bata saboda haka sai ya ɗauko gwalagwalai iya abin da yake so da ya zo sai ɗan yi alama a bakin kogon ya taho to tun ran da ya dawo kawai ya zama alhaji ya aka ya zama alhaji ba a sani ba ya aka ya zama alhaji ba a sani ba kawai dai ga kuɗi to sai Allah kuma ya taimake shi a wannan kuɗin da ya samu sai ya zama to mutum ne mai ciyarwa mai rabowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba siffata tukunyar da yake ciyar da abinci yace wata rana na taba tsugunnawa a gindin wannan bihiyar saboda in rana ta take to a gindin biyar ita kanta hukun ta zama to kamar biyar ce tana ba da inuwa sai ce kuma daidai lokacin abu jahal hima ya zo hutawa muka tsatsanta da shi yace na ture shi har ya kwantsa ne fun abin nan gwiwar shi da aka kashe shi a yakin badar sai yace ku duba gwiwarsa in dai kun rasa abu jahal to ku duba gwiwar matattu wanda kuka ga kwarzanewa a gogarsa abu jahal ne na ture shi a gindin jugunyar abdullahi ibn juda'an ya buga gwiwar ta koke za ku ga alama sai aka ce ita tukunyar da yake dafa wa mutane abinci idan mai tafiya yana tafiya akan doki ko akan rakumi baya bukatar ya sauko yana daga ta kawai zai miƙa hannu ya ɗauki abin da zai ɗauka sai ya yi gaba saboda tsawonta gaba sama haka ake zuba duk kayan alatu da abinci kai kasan to girman bihiyar da ta kai tsawon haka ko tukunyar da ta kai haka to ya faɗin ta yake haka za a gangama abinci da nama da wai a zuba kowa zai zo ya ci abinci a gidansa sai kuma alhaji mai kuɗin gaibu ne ba da asara ko idan kudi ya kare hau ya lallaba ya sulala da daddare ya je ya kwaso sai da ya ci gaba da bakin sa ba wanda ya san inda wannan dukiyar take hi ya karar da ita so saboda abincin da yake badawa da arzikin da yake badawa duka garin kowa kuma sai da ya dawo yana san shi ashe kenan ana kin mutum ne idan ɗabi'arsa ba ta da kyau shi din lokacin da ya canja to al'umma za su dawo suna kaunar shi da aka ji wanda ji cewa al'umma ba sa ƙaunarsa suna kyamarsa halin da suke kama idan ya canja za su dafa ƙaunace shi saboda aka tahe da ya dawo duk garin maka ana kallon sa har ana ganin ba mutumin da ya taba kyauta irin tashi to yi na Aisha take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda ya ciyar ya bada arziki ya bada dukiya to za a gafarta masa ce ba za a gafarta masa ba saboda bai yi imani ba bai kuma roki Allah madaukakin sarki bai kare shi azaba ko ya kankare zunubansa a ranar da Allah maɗaukakin sarki zai tashi bayi a ranar gobe alkiyama na rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin annabi ibrahim ya koma ga addu'a sai ya ce rabbi habli hukman ubangiji ka bani hukunci hukuman anan shine hikima ko annubuwa Allah ina roƙonka ka tabbatar min da annabtata wa alhiqni bis salihina Allah idan lokacin mutuwa ta yayi Allah ka hada ni da salihan bayi Allahumma alhaqna bis salihin Allahumma muna roko Allah ka hada mu da manya-manyan salihan bayinka wannan daga cikin addu'ar da ya dace kowa rika yi Allah ubangiji ka hada ni da salihan bayi Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda annabi Ibrahim ya wannan addu'ar shi ma yayi wannan addu'a ko ya tabbatar da wannan magana da lokacin da ya kwanta rahin lafiyar mutuwa nana Aisha ta ce ya ce ba annabin da zai mutu sai an bashi zai ta ce ko wata rana muna zaune muka yana cewa ma'ar rafiqil a'la ma'ar rafiqil a'la ma'ar rafiqil a'la sai ta ce idan la taru sai ta ce hikenan bai zabe mu ba kawai da ta yana cewa ma'arrafin il'a'ala ta san lokacin da ake ba wa annabawa zaɓi ya zo ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bakka a duniya ka ci gaba da rayuwa a cikin matanka da abokanka da ƴan uwa ko kuma za ka koma wajen annabawa da mala'iku dab da Allah maɗaukakin sarki sai ce ma'arrafin il'a'ala ma'arrafin il'a'ala sai ta ce hike nan bai zaɓe mu ba ya zaɓi ya koma wajen asalihina ina rabbi habli hukman وألحقني بالصالحين
واجعل لي لسان صدق في الآخرين yace waja'alli Allah ka hore mu sannan amma karbar ja'alu ahi ne sanyawa ko to ya za a sanya shi ne Allah ka hore mu waja'alli lisana sidqin Allah ka tabbatar mu ka hore mu lisana sidqin ai as-sana'ul hasan Allah ka hore mun kyakkyawan yabo har a bayar na bar duniya fil akhirina a cikin waɗanda za su zo daga baya ai as-sana'ul hasan ko as-sana'al hasan wa zikran jamilan ba'di uzkaru bihi Allah ka gore min kyakkyawan yabo ka kore min kyakkyawan tarihi da za a ke tunani da shi a bayan namu wannan yana daga cikin abin da haka mata mutane zuzumta wa kansu har bayan rayuwar mu Allah ka bar mana kyakkyawan ambato duk lokacin da za a mutum a ce kai Allah sarki wane Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta masa wane da yayi kaza yayi kaza wane da yana nan da yayi kaza da yayi kaza komai tsawon tarihin tafiyar garin ku ba za a manta da kai ba ine waje alli lisana sidqin fil akhir to wannan addu'a ta Annabi Ibrahim alaihi salam an amsa ta ko ba amsa mashi ba a wata aya aka amsa masa ita a karamu kallahu ولا نصرانية مهم. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين نعم نعم
إن أولى الناس إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا معه كو؟ نعم بأنا زي الله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين هذا الزباب نعم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين Allah ce mun bahi sakamakon duk abin da ya aikata tun a nan duniya wa innahu fil akhirah idan ya koma ga Allah da kuma abin da zai saura na al'umma laminar salihina yana cikin salihan bayi yasa har gobe ba wata al'umma da take zagin annabi ibrahim alaihi salam yahudawa su ce nasa ne nasarawa su ce nasa ne musulmi su ce nasu ne ita ce malawa da malaya kawo mana sai Allah ta a inna aulan nasi bi ibrahim wanda yafi kowa cancanta ga annabi ibrahim lallazina tabauhu wa hadha annabiyyu shine wanda suka bi shi da wannan annabin su suka fi kowa cancanta da annabi Ibrahim alaihi salam haka na cikin suratul safar ya faɗa ce wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala ibrahim kadhalika najzil muhsinin haka ne ce wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin a cikin suratul nahl waj'al li واجعل لي لسان واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم sai ce waje alliya ubangiji ka sanya ni min warasati jannatin na'im daga cikin wanda za su gaji aljannan ni'imarka idan mun je lahira Allah ka sa ni cikin magabata wa tilka jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun sai to Allah ina roko ka sa ni masu cikin masu gadan al'ummarka a cikin aljannata kai واغفر لأبي إنه كان من الضالين sai ce waghfir li abi Allah ka gafarta wa mahaifina innahu kana min adh-dhalin lalle yana cikin batattun bayi yana daga cikin alƙawarin da yayi tun farko zai mashi yayi masa istighfari da farko kamar nan gudun yace waghfir li abi innahu kana min adh-dhalin rabbana ighfir li wa liwalidayya ko yana daga ƙarshen suratu ibrahim ko yana daga cikin gunda ya istighfari amma kafin ya tabbata a gurinsa cewa fa Allah ba zai karbi imanin mahaifinsa ba kuma mahaifinsa ba zai yi imani ba Allah cewa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna ibrahima la'awwahun halim da haka wannan lokacin yana fafutuka yana fama yana ganin cewa mahaifinsa zai iya karbar musulunci ya yi ta addu'a ya yi ta roƙon Allah a kan kare zunubinsa Allah kare hallaka shi da ya tabbata ba zai imani ba akan shirka zai mutu annabi ibrahim bai ƙara masa istighfari ba na ولا تخزني يوم
ya يبعثون ce ya ubangiji ina roƙonka la tukhzini Allah karka kunyata ni yawma tuba yawma yub'afu ranar da duk zaka tada halittu Allah kar a nuna ni a taron alkiyama a nuna laifin da na aikata shine wala tukhzini yawma yub'afu ay la tafdhahani ala ru'usil ashhad bi mu'atabati aw bi mu'aqabati karka kunyata ni akan a gaban taron halittun alkiyama ta hanyar lokacin da Allah za ka nuna kai can abin da na aikata ko kai mun azaba ko kuma su malaman suka ce la tukhzini bi ta'dhibi abi aw bi ba'athatihi fi jublati dhalin Allah karka kunyata ni ta hanyar azabtar da mahaifina a filin alkiyama ko kuma a tashe shi a cikin mutanen da suka yi bautar gumaka a kona su wannan har yanzu zai dawo kenan kafin ya fahimci cewa ba zai karɓi addinin musulunci ba ko kuma Allah Ubangiji karka kunyata ni shine duk abokaina a ba su sakamako su kai wani matsayi da wata martaba ni kuma in kasa kai wannan matsayi da martaba da suka kai shine wala tukfini yawma yuba na'am يوم لا ينفع مال ولا بنون ranar da nake roƙon karka kunyata ni ita ce ranar da dukiya ba ta amfani wala banuna haka ƴaƴa ba za su yi amfani ba aka ce annabi ibrahim ya faɗi manya-manyan makaman da ake amfani da su a duniya babban abin da ɗan adam ke da bukata wajen zaman lafiya da bawa kansa kariya a rayuwa shine kuɗi idan yana da kuɗi kamar yana da kariya ba irin barnar da ba za ka aikata ba za a tunkare ka ba in ma an tunkare ka to za ka iya warware matsala ne wataƙil duk jami'an tsaro da dukkan nau'o'insu idan suka kama ka aka gane kana da kuɗi a iya dil ko da kana hannu da aka to a ranar lahira wannan kuɗin a iya dil da shi ba zai yi ba idan kana da 'ya'ya to kowa ko da ya juya maka baya 'ya'yanka ba za su iya juya maka baya ba za su yi fafutukar da cewa sun kwato ka baka sha wahala ba aqrabul qaraba kusancin da yafi kowanne kusanci a duniya shine na 'ya'ya to amma 'ya'yanka a ranar gobe alƙiyama ma ba za su yi maka amfani ba na'am إلا من أتى الله بقلب sai سليم ta illa man atallaha face wanda ya je ma Allah da kalbin salim da lafiyayyen zuciya to man atallaha wanda ya je ma Allah shine zai amfanu da me Hmm? ai an ce yau malayan fa'o malun wala banuna illa man atallaha bi qalbin salim wanda ya je lahira da lafiyayyen zuciya baya shirka baya sako bisa duk fasarar da malamai suka bada to shine kenan dukiyarsa za ta amfane shi shi da yayansa za su amfane shi to illa din me ake daukewa kenan istisna inna me ne illa man atallaha bi qalbin salim na walcan وجعلني من ورثة جنة النعيم إلا من أتى الله بقلب سليم وتظن وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الظالم ولا تخزني يوم يبعث يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نعم نعم na'am amwaluhu wa ma kasaba mala yake cewa wanda ya je da zuciya lafiyayya zuciyarsa lafiyayya to wannan sai ya amfane shi a ranar gobe alkiyama amma dukiya ba za ta yi amfani ba wasu kuma malaman suka ce a la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim dukiya ba za ta yi amfani ba ƴaƴa ba za su yi amfani ba amma wanda ya je lahira da kyakkyawar zuciya sai ƴaƴansa su amfane shi sai dukiyarsa ta amfane shi ya za a dukiyar mutum ta amfane shi ya za a yanzu ta amfane shi wataƙil ta hanyar sadaka jariya wataƙil ta hanyar addu'o'i idan mutum yana da lafiyayyen imani ya mutu da lafiyayyen imani to dukiyarsa idan an yi aikin alkhairi sai ta iya zaɓa amfane shi haka ‘ya'yansa idan sun yi aikin alkhairi sai ya amfana da ayyukan alkhairi wallahu ta'ala a'lam na'am وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين Allah ya ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ita kuma aljanna a ranar da za a tashi mutane dukiya ba za ta yi amfani ba ƴaƴa ba za su yi amfani ba illa man atallaha bi qalbin salim sai ce a wannan ranar uzlifatil janna an kusunto da aljanna lil muttaqin dan waɗanda suka yi biyayya ga Allah madaukakin sarki ay kurribat wa udniyat lahum liyadkhuluha aw bi haythu yushahidunaha min al-mawqif an zo da aljanna dab da dab ta yadda masu imani ana kare hisabi kawai kamar jefa kafa za su yi sai su shiga cikin ta ko kuma idan an zo ana cikin tsayuwa a filin alkiyama sai a nuno wa yan aljanna ga aljanna nan su ganta gab saboda haka duk tashin hankali da bala'in daga lufna su fara ganin aljanna sai a dauke musu shine ma'anar wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lilgawin ita kuma aka bayyana wuta aka fito da ita ma ita ma fili lilgawin saboda waɗanda suke batattu ne sun bata a rayuwarsu ta duniya sun kauce matafarki na gaskiya ba san hanyar imani ba
وقيل لهم أين ما كنتم su تعبدون waɗancan algawun din a filin alkiyama Allah ya ce za a ce da su aina ma kuntum ta'budu waɗanda kuke bautawa kuka ce su alloli ne mataimakanku ina su ci wakila lahum aina ma kuntum ta'buduna a ina suka kasance suna wuta ne ko suna aljanna suna filin sakamako ko suna dab da Allah suna aikin ceton ko ba sa aikin ceton wannan tambayar za a yi ta ne don a ƙara tusa damuwa ga wanda ba su ji alƙiyama da imani ba
من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون waɗanda kuke bauta ma ba Allah ɗin ba shine min dunin lahi hal yansurunakum ko za su taimake ku aw yantasirun ko kuma su za su taimaki kansu da kansu yanzu dai ga Allah ga alkiyama ga wuta ga aljanna wanda ya bauta ma shehu ina shehun yake ku kira shi mu gaishe wanda ya bauta wa aljanna ya kira aljanna mu ga me zai barantana mai itace to wanda mai shehunsa bai yi ba ai gara ma akwai motsi ko gara aljami'a ce akwai ƙarfi ko akwai mugunta tunda ba ka ganin sa wani lokacin sai ya bige ka ko ya sa ka yi tuntuɓe ko to wanda ya bauta wa itace ko dutse ina suke za su iya taimakon kansu a yau haliyan surunakum aw yantasirun ko kuma su za su taimaki kansu da kansu wallahi da mutane suna bibiyar waɗannan ayoyin duk wanda aka ce zai taimake ka ranar gobe da kiyama wallahi da baka taɓa da lokacin ka ba kowane shehu ne ka leƙa hoton shi wallahi ka san kana yaudarar kanci by coincidence ina shago sai wani bawan Allah ya je sayan shadda yana zuwa da hoton shehu a gaban rigar shi sai na ce a wannan shehun fa ya ce ai namu ne na ce ya kamata ka taimaki kanka ka cire shehu ka dogara ga Allah maɗaukakin sarki sai ta akara muka la'ada ma watan shekarar ma ka gaya mu wallahi ni na manta da watan shekarar ya zo na gaya masa wannan shekarar ya zo na gaya masa a zuciya ta dace to ko ba komai a wajen Allah kenan ban gabar na ba na yi shiru eh Allah rufa asiri wala da ne magana ta aka rabu kallamu muna tare da shehu mu Allah ka hada mu da yardarka a ranar gobe alkiyama Allah ka hada mu da amincinka wallahi ba wanda zai iya taimakon ka ko ba zai iya taimakon kanka a ranar gobe alkiyama ba shi yasa saboda Allah ya san an kuranta wasu an ziga wasu wallahi yasa sai ya kirari a ranar gobe alkiyama limanil mulkul yau waye mai mulkin to waye mai isar wallahi ba wanda isa yi magana shi yasa tatsuniyoyi da yawa da ake bawa mutane da muna bibiyar alkur'ani da ba samu gindin zama ba hal yansurunakum aw yantasirun na'am فكبكبوا فيها هم والغاوون sai Allah ya ce fa kubukibu fiha hum wal ghawun Allah na da wasu kalmomi walla idan zai magana akan azaba ko fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha nan ba sai ce fa kubukibu fiha hum wal ghawun sai a cikkifa su a cikin wutar jahannama na dauko wannan fassara na dauko tafsirin Muhammad Siddiq Khan Fatahul Bayan fi Maqasidil Qur'an sai ce ita kalmar wannan ta kubuki bu sai ce minal kabkaba asalin kalmar ita ce kabkaba wahiyar jama'a abinda kabkaba take nufi a wajen balarabe shine jama'a ine fa kubuki bu fiha za a dinga tila su a wutar jahannama za a ke kwasowa jama'a jama'a kenan in an kifa wannan sai a kifa waɗannan a kansu in an kifa wannan sai a kifa wannan a kansu inda ha alaihim musada fi amadin mumaddada annahas ɗaya daga cikin malaman lugha sai ce huwa mushtaqqun min kawkabi shay'i an ciro kalmar ne daga kawkabu shay'i wa huwa mu'azzamuhu yana mafi girman abu wal jama'atu min al khayli kawkab idan an samu taron dawakai su ma ana ce musu kabkab kawkab wal kabkaba kila duhu abinda ake nufi shine za a kwankwasa su ko za a kifa su da fuska su tuntsira su ƙara tuntsirawa shine fa kubuki bu fiha kumul ghawun da haka da su duka ne kawo nan sai yake cewa hadhihi al-ma'ani mutaqariba dukkanin fassarorin da malaman luga suka bada sun yi kusanci da juna wal kabkaba sai ce shi a tasa fahimtar in an ce kabkaba din takarirul kabbi shine kifawa idan an yi ta maimaita ta da maka dan wuta zai fada a fuskarsa zai tahi ya sake kifawa ya tahi ya sake kifawa haka za a yi ta musu a wutar jahannama ina ce wa ko bake gofiha kun wal rawu da su waɗanda suka yi bautar gumaka din da gumakan da suka bautawa din da kuma wanda suka bata a dalilin gumakan duka za a kifa su a cikin wutar jahannama ai hum ai al'alihatul ma'abuduna wal asnam da ya ce fakubuki bufiha hum da gumakan da shehunan idan su suka ba da dama da aljanin idan su suka ba da dama da malaman in su suka ba da dama Allah ya ce duka zan kifa su ta jahannama walgawun da waɗanda suka bata a dalilin waɗannan gumakan da shehunan ya ce duka zan sa su a wuta jahannama Allah ka tsare mu وجنود إبليس أجمعون haka Allah ya ce da rundunar Iblisa a jima'una baki ɗayansu su waye rundunar Iblisa aka ce da shaidanu da duk waɗanda suke ba da gudunmawa wajen batar da al'ummar musulmi ko bayan Allah su ne rundunar Iblisa Allah ka sa ba ma cikinsu قالوا وهم فيها يختصمون kalu Allah ya ce za su ce wa hum fiha alhali suna cikin wutar da aka kifa su yastasimuna suna jayayya a cikin wuta idan azaba ta yi azaba bala'i yayi bala'i Allah sai ya dauko ga abin da za su ce kalu wa hum fiha yastasimun تالله إن كنا لفي ضلال مبين lokacin da azaba ta yi azaba bala'i yayi bala'i ta su ce tallahi mun rantse da Allah in kunna lafi dalalin mumin lalle mun kasance a cikin bata mabayyani ai mun kasance cikin asara mun aka kasance cikin halaka mun kasance cikin rudu da hayani a rayuwar mu ta duniya tallahi in kunna lafi dalalin mubin إذ نسويكم برب العالمين menene batan da suka yi suka ce iznu sawwikum bi rabbil alamin lokacin da muke daidaita ku da Allah ubangijin tare mun ce Allah zai yi ceto kun ce za ku cece mu Allah zai azabtar kuka ce kuma za ku azabtar Allah zai sa ni'ima muka ce kuma za ku sa ni'ima kun ce Allah bawa ne bawa Allah ne muka yadda suka ce wallahi da muka daidaita ku muka ce daidai kuke da Allah lalle mun bata mummunan bata ibnu sawikum bi rabbil alamin وما أضلنا إلا المجرمون suka ce amma dai ba wanda ya ɓadda mu a rayuwar mu ta duniya illal mujrimuna fa ce mabarnata masu kin bin dokokin Allah madaukakin sarki sun wanda suka kira su zuwa ga bautar gumaka ko bautar shehunne ko rike da hushunne ko waɗanda suka tunsa musu cewa shehunne ma suna da ƙarfi suna da dama suna da tasiri a ranar gobe alkiyama ko wanda suka tusa musu cewa jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan da Husaini su ne za su yi hisabi su za sa wanda suke so a aljanna za sa wanda ake so a wuta in mutum zai mutu a bahi wasiƙa kaiwa Husaini wallahi duk wanda suka yi waɗannan su ne suka ɓadda mutane wa ma adallana illa al-mujrimuna فما لنا من شافعين suka ce shi ke nan dai ba mu da wanda za su cece mu a wannan rana a yashfa'ula lana min al'azab babu wanda za su kubutar da mu su yi belin mu su hana azabar Allah ta tabbata kanmu ولا صديق حميم wala sadiqin hamim kuma ba mu aboki hamim wanda yake ba da kariya matsoyi babu shi a ranar gobe alkiyama dama an ce mutum idan ya fada bala'i mutane biyu ne ke tsaya mashi ko dai manya masu farjini da isa a gari a yi amfani da su su kira commissioner of police ko su kira aig ko aig ko wane ne an daurewa ne muna neman belinsa ko chief joji ko ko wani alkalin alkalai ko wane ne duk yana cikin shafi'i to a ranar gobe alkiyama Allah bai da waɗannan ɗaiɗaikun da za su yi tasiri a kai shi idan kuma mutum yana da abokai na gaskiya to duk inda ya shiga za su yi faɗi ka tashi da shi sai suka ce wannan kuma ba mu da shi wala sadiqin hamimi ba mu wani aboki da zai tsaya mana ya ga inda ƙarfi zai kare babu wanda zai iya wa Allah madawaki sarki wannan abu فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين sai suka ce falau da dai anna lana karratan muna da kome da akwai damar kome fanakuna minal mu'minin da za mu kasance cikin masu imani me yasa anan suka yi burin a ce akwai dawowa duniya su yi imani me dalilin cewa falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin na'am saboda su dawo su gyara kurkuransu a san amma dai ba ita ce ansar ba na? saboda sun ga yaƙini eh da mai suka gani a yaƙini suka ce to a dawo su yi imani famala na min shafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana karratan fa nakuna min almu'minin me yasa suka ce a dawo duniya su yi imani saboda ba mai ceto to in zan dawo duniya sun yi imani he ayaya famalana min shafi'ina wala sadiqin hamim falau anna lana karratan fa nakuna min almu'minin mala ibrahim eh wanda suka ce za su musu rana ba su musu rana ba sai suka ce to fa malana min shafi'ina wala sadiqin hamim walau anna lana karratan fa nakuna min almu'minin an sarfa nake ta maimaitawa fa na'am saboda idan sun dawo sun yi imani za su samu mai ceton su ai gani suka yi a gaban su masu imani an cece su annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto Allah ya ba da damar an yi ceto abokai sun yi ceto sai suka ce famala na min shafi'ina wala sadiqin hamim falau anna lana karratan fa nakuna min almu'minina fa yushfa'u lana kama shuffi'a lilmu'minin amma maganar sun da su aiki ba muhallin shahid din shine yanzu tabbatar da ceto a nan gurin shi ne abinda muke bukata da an dawo da su duniya sun yi imani to suna da yakinin kenan za a cece su kamar yadda aka ceci waɗanda suka yi imani a nan duniya ina da sanin cewa walau ruddu la adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun amma ba ita muke nema a nan gurin ba an je lahira masu imani an cece su saboda haka kyakkyawar abota ta musu rana tunda har an ce ma yawma la zilla illa zilluhu wa rajulani tahabba fi llahi ijtama'a alayhi wa taraka ala zaliku to abokai abota ta musu amfani masu imani imani ya musu rana an cece su amfanin cewa falau anna lana karratan fa nakuna min almu'minin da za a dawo duniya mu yi imani da za a cece mu irin yadda masu imani aka cece su da imaninsu a filin alkiyama da haka wani ayat tana cikin wanda ayat da suke tabbatar da cewa lalle akwai ceto a ranar gobe alkiyama inda fi zalika la'aya karshen kissa ko inna fi dhalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'minin Allah ya ce inna fi zalika wallahi cikin wannan kissa abin da ya faru ga annabi Ibrahim alaihi salam wallahi akwai aya akwai abin da ya kamata mutane su yi ruko wallahi so maguma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki malam ya ce ita wannan ƙissar ta zo da wani tsari na musamman daga cikin tsarin ma har da akwai abin da Allah ya cire mura'atan lifawadin rukusul ayat allazi huwa yut'imuni wa allazi khalaqani fa huwa yahdini wallazi huwa yut'imuni wa yasqini wa idha maridtu fa huwa yashfini an ce akwai ya ya ta idafa a ƙarshen magana alladhi huwa yut'imuni wa yaskini wa idza maridtu fa huwa yashfini Allah ya cire su ne saboda kawai ƙarshen ayar yayi daidai kar ya cire a tsari to ita wannan tsarin yadda kissar ta zo akwai tsari na balaga da tsari na jera magana wa ahsanu takrir abinda ta zo tabbatarwa ta tabbatar da shi ne a wani tsari mai kyau ya tafaffanul muta'ammilu fiha li ghazarati ilmihi ya ce wanda ya la'akari ga wannan kissar da yadda annabi ibrahim ya kawo hujjojin shi akwai abin da yake nuna zurfin ilimin annabi ibrahim a cikin wannan kissa ɗin kuma kissar ta ishara zuwa ga kyakkyawar aƙidar musulunci ta nuna alamomin da suke nuna aƙidar musulunci na komawa zuwa ga allah allah shine mai tabbatar da alkhairi sharri ba a jingina wa allah dukkan arziki na allah ne amfani a duniya ga allah yake tabbatar da ambato na Allah madaukakin sarki ne kubutarwa daga azaba ta Allah madaukakin sarki ne har zuwa ƙarshen abin da muka samu ina ce inna fi zalika la'aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin amma yawan mutane da za su ji alqur'ani su ji wannan kisar ba duka bane za su amfana da ita wa inna rabbaka وإن ربك لهو العزيز الرحيم wa inna rabbak kuma tabbas shi ubangijinka lahuwa shine al-aziz mabuwayi in ya tashi yana cin galaba akan duk wanda ya saba mashi ar-rahim Allah ko ya jin kai ga waliyan shi ko ar-rahim yana jin kai har ga arna ta yadda baya kama su da zarar sun yi sako ya halaka su akwai damar tuba akwai damar daukan izina abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah ka amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana kuskuren mu gyara mai ake da abin da ya dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin akwai na akwai masu neman addu'o'i Allah ya saka musu da alkhairi dab da zamu fara karatu an sanar da ni Allah yawa hajiya gambo rasuwa baba su a wani dodo su naro su hajja alabarta su hajja hawa watakila yanzu ko ana tsara ko za a yi da Allah madaukakin sarki ya gafarta mata Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare ta yan uwa da iyaye da kakanni da suka riga mu gidan gaskiya Allah ubangiji ka ji kansu Allah ya musu rahama